نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwarmu a markas ahalin sunna wal jama'a wanda ke yangwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata sha tara ga wata na Muharram hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da takwas ga watan tara shekara 2020 insha Allah yau za mu je ci gaba da karatun littafinmu na bulogun maram wanda yau insha Allah za mu yi darasi na 38 darasi na 38 a cikin bulogun maram insha Allah a sati da ya gabata muna cikin baban hukuncin sallar cikin jama'a sallar jama'a a ji a yi sallah cikin jama'a inda ake kiran sallah wanda mun ƙare bayani da hadisi na ibn abbas na wanda ya ci kiran sallah bai amsa bai je ba wajen da aka kira ba shi da sallah sai inda wani uzuri man sami annida falam ya ce falasa zata lau illa min uzuri duk wanda ya ji kiran sallah bai amsa kira ba ba shi da sallah sai inda wani uzuri da bayani muka kakashin wannan bayani na ibn mas'ud wanda yake cewa iya daga cikin mana sunnoni na shirya sallar jama'a inda ake kiran sallah ka je ka yi sallah cikin jama'a iya daga cikin sunnoni na shirya kenan yace idan kuka bar su kenan kuna kan hanya ta barin sunar annabin kun barin sunar annabi cewa iya tabbatar da cewa kun bacci kenan bata ne barin babarin shari'a a takaice dai tabbacin da sallah cikin jama'a ita ce abinda manzana dora ma kan shi kuma cewa ma ce babu sallah idan uzurin babu sallah malamai kan yi bayani ba ladan ne babu da ya an saki ala kullu halin dai babu wanda ba sara bace kai matuka babu wani uzuri bai halitta ga mutum ya bar sallah cikin jama'a yau insha Allah a darasin mu na 38 zamu tashi hadisi Yazid bin Aswad yace wa an Yazid bin Aswad annahu salla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salata subh فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجاء بهم ترقد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تسليا معنا قال قد سلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا سليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يسلي فسليا معه فإنها لكما نافلة رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصحابة بن حبان والترمذي abinda yake ruwayar yazid bin aswad daya daga cikin sahabbai yake cewa ya yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatu subhi sallar asuba falamma salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhahu bi rajulaini lam yusalliya lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi ya salla ya ƙare kurin ya ga idahu mana fuja kurin ya ga wasu mutum biyu wanda su ba su yi ba salla suna gehi suna jira a ƙari fada'a bihima annabi yasa aka zo da su fajiya bihima wa bihim tarudu far'isuma yasa aka kirawo su fajiya bihima aka zo da su tarudu far'isuma me ake cewa suna makarkata kina wannan aka tsoka kamar yadda ya iya karkarwa naman nan gaba iya iya kirkirkir ya karkarwa naman naman gaba shi wata hakarkari iya makarkata kenan hakarkarin su iya makarkata ke suna karkarwa sun askace ke ji su ce wani abu zama annabi ce a kawo su ai suna tsammanin kamar wani abu zama su kenan suna annabi ce a ji a zo da su sai aka zo suna karkarwa sai ganin daman haka dace cikin kyakkyawar karantarwa ba hada bai musu ko kaza kaza ko kaza ko sai ta tambaye su ma mana'akuma an tusalliya ma'ana me ya hana ku yi sallah tare da mu kaga ma mutum hamzari ya kare kanshi me ya hana ku yi sallah tare da mu kala sai suka ce kar sallaina fi rihalina ai mu mun sallah a gidanmu ta gida mu sauki mun mun sallah a gida kinan shi yasa kinan ba mu ƙara sai ke ce musu falata fa'ala kakku ƙara haka kakku ƙara wannan aiki ku zo ana sallah ku zafi na jira a yi sallah ƙari la ya ce idan sallaitu ma fi rihali kuma idan kuka yi sallah a gidajen kuma fi sallah a gida sun ma a darakatu ma da imam sai kuka isko liman kuka riski liman kenan wala misalli bai yi ba sallah shi liman kin fasalliya ma'ahu ku yi sallah tare da shi ku bi shi fa'innaha lakuma nafila wannan sallah da za ku da liman tana matsayin nafila a wannan abin da yake karantar da mu a nan matsayin sallar jama'a ko da ka yi sallah a gida ka zo masallaci ba za ka zo ɗan kallo ba dole ka bi a yi da kai ka bi jama'a a yi wannan sallah da kai nan wannan abin na aikace manzana yawa wasu inkarin yin haka kuma ya gaya mutu da yau ta falata fa'ala ta ƙanafa hannun ya yi ka zo don kai sallah a gida ka zo kana jira ana sallah kana kallo ka a haka kuma wannan iya karantar da cewa kowace sallah ce inda ka yi ta a gida ka sami liman iyayi to dole a yi da kai akwai masu ganin ana iya haka amma yin su keɓance kamar mazaba ta malikiya ya su ce banda asuba banda la'asa domin suna ga madogararsu ba a yin nafila bayan la'asar ya rana ta fada ba a nafila bayan asuba ya rana ta hudu ta dubu to wannan fahimta wannan nasi ya ture wannan fahimta wannan wata fahimta ce nasi ne karara kuma a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da damar yin hakan kuma ya ce ma ayi kuma wannan a sallar asubar ce ma karara a asubar ce da suke gaba a yin nafila bayan ta annabi ya ce a haka kuma a ɗauki waccan nafila wadda aka yi da liman kin wannan wani abin na musamman ya zo a wannan wuri kuma da wata fa'inta da wasu ke yi cewa idan mutum ya salla shi daya in sami liman wasu su ce zai jefar da waccan ya bar waccan ta farko kuma wannan ce farillar shi wanda ya tare da liman wasu ce a kudin ya bar mu Allah zai Allah ya zaɓa a cikin biyu Allah zai zaɓa a cikin biyu to wannan wa'yanta wannan nassin ya tsaye don da sauran nasoci daban wanda kullum zana iya maganar sallah farko ce farilla lokacin da kai sallah biyu to wannan farilla ta farko ce idan mutum hadisi abu zara ne wanda annabi ke ba shi labarin cewa za a samu shugabanni wanda ruwa musulunci na ga wanda za su rinka jinkirin sallah ba sa sallah a lokaci za su da janta su kai ta wani lokaci sai ce ya rasulallah idan wannan lokaci ya same mu yaya zami shugabanni ba sa sallah a lokaci matsa zami kenan he sun zo sun yi miyin koyaya ya ce yi ku yi sallar ku a lokacinta na kwarai a lokacinta a gidajen ku annabi ya san halin wani shugaban azalime ne sai suka shiga malu mali suka shiga aka kamar kaza dan tawaye sai suka shiga kun ba wani ba mai magana kuma na misali ina ga abu darda da ya shigo da mashi ran juma'a da asar ta yi kuma ba a yi juma'a kuma liman bai hoto ba shin ruwa na jira dole sai kamar zama tattun masjid dama nan bulaguro ne sai a zauke shi sai shi da yake zuka wanda ya zo kuma a yi a zaman nafi da tafi da kai a aka safai da amma tsaro su yiwu suka shiga wancan ba zuwa su gabani ne suna mulki ga safai da rai amma mulkin hannun wasu wanda ba safai ba kuma a zalimai sun su hajjaj sai su kashe kuma mai magana to kenan irin wannan al'amari kenan annabi ya karantar da sahabbai ya ce ku yi sallarku a gida a lokacinta a gida ku zo a yi sallar da ku cikin jama'a ku doki wannan tabbiya a zaman nafila kenan kullum ta farko ce zai farilla kuma ta biyu a matsayin nafila take wani irin wanda ya samu kanshi irin wani wurare ko gari ko na daban inda misali ka je wani gari limamin sallar gata nan dai kurin dai sunan sallah ce imma wajen karatu imma wajen nutsuwa babu dai sallah cikakka to kaga baka kai ka zama a gari ba ka je gari ko karantar ko wani aiki ka baka sallah cikin jama'a kaga kuma sallah za a doka maka ka guri gaba da baka samu kyakkyawan zama a wannan garin tabbas kaga ai wani halin yake sallar ka a lokaci ta kirki a gida ka zo ka shiga layi kai ma a yi da kai shi ne kuna shi ma annaba ya karanta su ne gudun abu zai biyu ba na fitina shi sa ya ce su yi a gida a lokaci kuma su zo masallaci a yi su cikin wani ce maka abin kari ya mamaka idan Allah ba a mutum a annabi koyi hakan annabi ya ce a hakan kuma sabai ci kwana ba a takaice ne ba haka ya kamata kyakkyawar zamantakewa da kare shubha a kan kuma wannan ko ta sallaci da wani kima asabaci ko sallaci kai da kai gida kai tsammanin misali babu liman kai kare liman ya zo ka bita amma tun Allah ya zaba farko ce farko ce ta Allah ta farilla wannan nafila ce kama kai kwarai shine yace idza sallaitu ma fi rihalikuma idan kuka yi sallah a gidanku suma adarakatum al imam kuka riski liman walam yusalli bi sallah ba fa salliya ma'ahu ku yi sallah tare da liman fa innaha lakuma nafila wannan sallah ta biyu a gare ku kari ce na fila ce kura rawu ahmad kuma lafazin man ahmad bin wa salasa kuma ibn hibban ya inganta ruwa ta imam tirmidhi sai wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين wannan abin da yake wannan ruwaya da asalin ruwaya akwai wannan bayani cikin bukhari cikin sai muslim ce wannan maka abu dawud ya rubuto da hadisi abin da yake ruwaya da cewa innama ju'ila al-imam li yutamma bihi shi daman liman an sanya liman dan ayi koyi da shi abin da yayi ne za a yi duk wani motsin aikin liman he ya yi irin shi kai za ka yi naka ba ka rigaye shi ba kwa tarayya kai da shi he ya yi tukan za ka biyu baya ka zama to koyi kake ya yi kai makai ta yake bayan dalla-dalla cewa fa'iza kabbara fa kabiru in ya kabbara kabi ce kabiru ba ce fa kabiru a can nan da tartibu taqib dan ya kama tama abun kenan iya tashi iya tariya kuma ta ku ta biyo baya kashin wannan aka ce kuma ba a san yanda aka hana rigayar liman aka hana daidai da shi kuma hana dogon jinkiri bayan yi kai ka jima ba kai ba iya kare tashi ta ka ta biyu baya shi ne fakabiru ta ana bukata yayi ka biyu ba kai duk wani aikin liman ya ce bayan ya ce maka in ya kabara fi kabara ya maka shi wala tu kabbiru hatta yu kabbir yana ba a gashi kakka ya kabara sai liman ya kabara kowace babba kabara ta harama don koyi kake da shi don kada gashi gidan kada gari yau sadaci gidan ba sada sai ya yi tukun kai za ka yi wa idza raka'a farka'u in liman ya yi ruku'i kuma ku yi haka na ya duka ya sunkuya to kan kuma yace wala tarka'u hatta raka kabu ruku'i sai liman yayi wa idza qala sami'a Allahu liman hamida in yace sami'a Allahu liman hamida fa qulu Allahumma rabbana lakal hamd ku ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamd wa lakal hamd wannan shine tushen sabanin malamai magabata kan faɗin mamu sami Allah liman hamida ko zai ce ko alamu rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd abinda suke meka maganar ganin cewa anan su wasu suka raba daga cikin akwai malikiya an ba liman kalmar sami Allah liman hamida mamu an ba shi rabbana wa lakal hamdu a wani hali lokacin tasowa daga rukuni nan wasu ka ce a ai a nan sarar iya cewa sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi salla kamar yadda kuka ga ina salla to idan an ce an raba aiki liman zai ce sami Allahu liman hamida ma musu ce rabbana wa lakal hamd ko lamar rabbana wa lakal hamd to gashi a nan sallallahu alaihi wasallam iya salla shi ɗaya ko da liman ko limanci yana wannan kalma duka biyu yake yi ya dago daga ruku'i da kalmar sami Allahu liman hamida ita ke mekewa ita rabbana wa lakal hamd iyayen da bayan mai gace tak shine imam an-nawawi ke bayanin me ya kawo kawo wannan kalma in yace sami hamida ku ce rabbana wa lakal hamd ganin liman iya daga murya duk ya tasawa dan ma mu suke mai mutaba'a iya tasawa da kalma ta sami Allah liman hamida kina rabbana wa lakal hamd ba ta bukata bayyana wa irin waccan yake wani dubbani bai bayyana rabbana lakal hamd da ya karanta da su ma siyita ya karanta da su ma su rabbana lakal hamd ba dan bai ta bane ba na ya tabbata aikace iyayen duka biki kuma kamar ina ga imam imam imam sudi littafi na musamman mai kan wannan mas'ala albani rahimahullah shi ma ya ce masa wannan bayanin kan cewa wannan matsala idan ka ce liman ga aikin shi an raba aiki na liman sami allahu liman hamida mamu an ba shi rabbana wa lakal hamdu can ga manzo Allah ya ce ku sala kamar da ke shi annabi kuma kuma manzo Allah a sunnar shi dagowa daga ruku'i ce yake yin sami allahu liman hamida in ya mai tsaye ne cak yake alama rabbana wa lakal hamdu to da wani lafazi mutum zai taso daga ruku'i kage nace ka canza lafazin tashi daga rukuni to idan ka ce kuma ka sa wannan to an kasa da zauri an kasa rabana rabana kafin zakawa an sai kuma zakawa ba sai wannan zakawa shi manzo Allah ga wanda yake wurin zakawa iya kasawa da sami Allahu liman hamida cikin asali shi ma yaron jayar da maganar ana tasowa daga rukuni da sami Allahu liman hamida sai an amma bi cak yake rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd ko da tabata ko kai allahumma rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd ko allahumma rabbana wa lakal hamd din ko rabbana kin kadai ko da ba annabi ya ko ne kenan ne anan shine asalin magana ko sun tsaya kuma akan cewa kurin kowa na shi zai neman yawancin kai wani amma gaskiya magana wani wannan ta yi zama kari a cewa mutum duka bin zai wani illa da ake samun matsala a nan idan inda ake same wurin jiyarwa da ladan zai yi a inda yake sanarwa na kabarorin liman nan ne samun matsala an saba liman ke kalma ta sami Allahu limin hamida an aka ji ladan yayi sai ta da hayaniya ya ga wannan aikin aikin liman ne kaga wannan tun dama ladan kai ba sata akai ba an haza kai ka kai ka bayyana da rabbana kai kai kai kai wannan ga boye ko kai ka ga sai kai kai kai an ga kai sai bana ta hamdu mun ga sai kai sai kai sai suna ka bulike suna da bulike da ta duk inda ladan ke yi ne gaskiya inda bai kaga amma babu matsalar da mu nima ake shura ne kaga huta nan magana ko sai zai abin da yake shine daidai bayan da yanzu wannan magana ta cewa ku yi kabbara in ya yi kabbara ka ku yi kabbara sai ya kabbara in ya ruku'i ku yi ruku'i ka ku yi ruku'i sai ya ruku'i ya ta sami lalhamdu da kusa bana lakal hamd ya ce wa idza sajada fasjudu in ya yi sujada kuma fasujudu kakinan bayan tashi kuma ku yi sujada na mace wala ta sujudu hatta ya sujudu kan ku yi sujada sai ya yi yan wadu wannan aikin da aka jero a ganin karantarwa ba wani aiki da za ku yi tarayya ko menene sai ya yi in kabbara ce bai hara ku hara ta baka da gaya shi ba ku yi tare buku ina da komi sai kai za ka yi naka haka ya kamata sai ya yi kai kai don abin da aka jero karkashin wannan cikin bukhari cikin sai musulun ne hadisi mutafakon alayhi bara bin azumi yake magana bara yake cewa yanda sahabbai suke bin wannan karantar wa annabi sallama yace idan annabi sallama idza waqa'a sajidan lam yanhani minna ahadu asaw hatta narahu waqa'a sajidan aw kama qala ya ce annan sarasarar idan ya taso daga rukui ya ce idan ya je sujada sahabai ya ce cikinmu ko sun koya kai ba mai yi a cikinmu sun koyowa ba sa yi sai mun gan shi ya kai goshi kasa wannan kadiba a sahun ko ina kadiba ya ga wani idan maliman ya ce ɗan gyara zama wani zai riga limamu akwai limamu sun gyara zama sun shirya to wallahi da yawa wanzu riga limamin kai kushi shi ne ya kulli ya dan gyara ko ya matsala kawa kayan gyara shi tana kai kaga me yace ka haka a rishin kula da aikin liman kenan sai su sabu ko sun kace ko san kai musun koyewa balle mai dan tarayya iya hanya muna hanya ni da tare ko ma balle ma mun gare shi kuna tsaye cak haka ga mata sai kun ga liman ya kai guji kasa tukun kunu ku zawa su jira wani shi aka samu matsala kan shi wani masu amma kamar da kasu da ya sa kai mata ya kabi shi da yawa ranar wucin cin kafada ya kai maka wannan ya abinka ya bukatar kula da musulman kuma na aiki an sahun gaba ne su ya kamata ka aiki da wani ka'idar kakin suna kallon liman ba za su sun koya ba shi ne ba bai gani da gani kin suna sun koyawa kinan liman ya hada kaga nan za su yi karamfan yan baya ba zai iya son mai sunan iya son ba bai gani kenan kenan kamar saman gaba kware su kula da wannan sunna ta kasi sunkuya zuwa sujada sai sun gani man ya kai goshi kuma wannan ya karanta mu amsa a wannan sunna shi ne ma mun iya bukata yin su cikin sujada kai bubu kai kai su sun taso kayan su sai ya taso in muka ga sallah ne haka zai kuna jira kuna jira kai goshi balle ko sawon baya ɗan sawon gaba suna kaiwa kuka yin waje da ya taso kaga haka zai kaga ya bukatar liman kenan rushin da ake magana cewa lalle tasbihi uku yayi to amma baka da sai kai liman wacin zaka yi uku in ka ce uku zaka yi kuma mun ka kansu ne kai ka ta su kai ya bukatar liman ya dan kara ya dan ja abu yanda zai zamanto su ma mamu sun samu tasbihi uku akalla dan ba kai dai bane ba wani zai wuri da ya ta su kuma da gaggawa zai ba ma zai gaggawa kuma hujja ya uku bai da sai shi jama'a yake ta kenan wani abin iya bukatar kyakkyawan sallah shi limamin kishin babban jagora kenan ya kaɗan ba da lokaci ga mamun shi su an ce ba a so an kaɗa gosu jima wasu dabo ba to za ka yi kuma kaje gubu ka taso ka zan tasiri ɗaya maka taso ka ka kware ka shi ka sa su na ƙasa ta sallar su samun ladan tasirin kan shi aƙalla shi dana suna a kula da ita ta ka a sun koyo sujada hatta zuwa sujada kanta ga zamani kakwai wani aji kuwa liman kurkun kuna zamane ya kun ga yaji kun kukuta su inda ga zai kun an shirya kada ya za a ta biyu kakku ta hudu da tare da liman ko da ya riga yaku a ya kun ga yaji ya kai kushi kuma kuma ya kun haka kamata shi ta kamu ta ba ta liman ya ce wa idha salla qa'iman fa sallu qiyama in imamin ku ya salla a tsaye kuma ku yi ta a tsaye wa idha salla qa'idan in ya salla a zamne fa sallu qu'udan ajma'i dukan ku yi salla kuma a zamne aiki sabo kenan shi harin haka kan wani magana yake yarin jayar da magana haka duk da asalin tushe magana malai magabata mazhar suna kan magana cewa kowa dukkan mazhar kowa ya yarda abinda ake magana nan limami ne ratibi ya samu matsala kuma ba ratibi liman kuma tare da liman an fara sallah ya samu matsala ta kawa sai ya zama shi ake magana to wasu na ga cewa har ma wanda ba ratibin ba kurin limami inda ya fara sallah ne kasa wani abin ya ciki amma duka ba duka kusan tafaki ne babu wanda ya yarda a sa limami gajiyayye a kan tsaye wata kullum nana magana wani abu ne ya sami liman kusur lafiya kushi ne limamin asali ratin wani shi lafiya bata kore limanci shi kuma zai yanzu kuma za ku mutum kan mutu ba amma asali ba a ɗauko mutumin da dama kuna zan yake kai da manci ba a yi wannan kusan tufaƙi nasu ba a sa limamin gurgu liman a takaici wanda bai tashi wannan ana magana abin da ke zawa sami liman shi ake ba amma ba a zaɓar liman zamun gurgu ne asali amma wanda limamin wani na bai gito mishi iya limanci sa matsala to haka za ku bi shi yadda yake sai ku zamana wasu na ga cewa inda ake cewa wannan kusa an malamai ne inda ake cewa za ku inda farawa a tsaye daga baya kasa a nan ne ake cewa ku za ku yi ta a tsaye ko da a zamne ki amma in dama a zamanin ya fara ta haka za ku mana sai bana mai kari wanda fatawar sahabbai bayan masa na kuma ga Allah da zama cikin sahabbai kun ba ne musu inkari haka suka tabbatar da abin kurin in dai liman zai a zamne kuma muku zauna kenan wannan to idan ana magana da wanda limamin da wani abu ne zabe shi ya kasa to ina da kun sa gurgu gaba a dole ku zuru kina zauna ku da ma kuma ku zama ku zama da ma'ana kenan kun ku zaba zama na kun zaba zama da kanku ina mun gurgu ne da mun gurgu da mun zama zama zama da mu na ana magana abu ne bijuru ba da'ima a zaɓi ba wanda yake duka mu da hudun haka suke gani ba cikin tawjila kan kan magana aka cikin talikin magana suna magana ba da'imin ba ba zama ba na da'imin ba wani abu ne ya biyo ya zama nan shaƙi zama duka da manganin imamun kudin rasu ya sa matsala rashin lahiya ko na makawa ta haka za a yi allah ka lahiya wannan shi ne na cikakken mutaba ta liman duk abin da liman ne in wata ɗace kurin mamu asalin hadisin harkon shi kurin an sani liman daman don a yi koyi da shi ne aka ce a sa liman ƙashin wanda ta kyamu ta ba a suka ta misali kamar shi sa ibin taimiyar rahim Allah shi ma iyakan masu ganin wannan fatawa ta magana limami da ya zama ya ce shi sa ibin taimiyar ke magana cewa cikakken mu ta ba ta liman misali limamanka kai gana da aƙidar da su isra kana kusa ɓaje kanta ko a can farko kai kana ka aƙida akwai zama da ake a raka ta ɗaya ko zama raka ta uku amma limamin ka bai idan ka ce sai ka bi liman ka kama za a bi mustahabi sai ka bi shi ka mai gaba ka ka zama kai kana zamshi iya tsaye sai ka bi liman kuma ka tare amma idan ko da kai baka gana yanzu kuma liman ya zama dole kuma ka zama a zama da kai don cika kan mata ba ce daga ta albani rahimahullah ya bi ni ko sun bi sallah kan wani masala sai ya bi shi a kawo na hujja ta cikakken mutaba'a ta liman ko da kana ga abin yana tunda babban bai cikin wajibin sallah sai ka bi shi ka bar zaman shi daga cikin mustaban sallah ba bai cikin wajibin sallah kenan ana kasa an ga ci annabi kullum yake yi kenan da abin ko ina ya zo shi zama ake kare shi su ba suka ce san babu shi zama amma ya tabbata a sunna irin wannan ayyukan sallah ba ce da mutum ya masa babu sallah da ire-iren wannan ababen ba rukuni ba ilimin ya bari ya tabi shi kuta tare sai wannan shine dai abin da yake cikin wannan hadisi sai wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'khura faqala taqaddamu fa atammu bi wa li atamma bikum man ba'dakum rawahu muslim abu sa'id ke ba labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabi ta'khura ya ga ja da baya a wajen sahabbai me ja da baya nan kaman suna nesa da liman sahun gaba iya nesa da liman ya nesa da liman kan haka ne yace mustaqaddamu ku zo kuma ku matso da liman ki ku matso yadda kuna ga abin da nake ya ce taƙaddamu fa'atanmu bi ku zo kusa ku yi koyi da ni kenan abin da nake yi ku yi irin shi kaji ko? ya ce wale a tamma bikun man ba'adaku ku kuma na tsawon gaba 'yan bayanku za su yi koyi da ku nan don shi ɗan baya bai galimu bai ga gani zan zan gane magana cewa sai liman ya kai goshi kasa za ku sun kuyo kana magana kana gani haka nan ku kuna ga daga an baya an gaba su duku za ku tafi kunu saka da suka an gaba su zama ta kuma su suna ke da wannan sunna suna kulawa ba sa dukusawa da wuri yanzu an baya suna ga asalin da za ka an ba su koyi da ku dan su ba sa ganin liman amma inda kana ganin liman a yabi ka jiran kuma yan san ku asalin jigo liman ne abin jigo liman ne shugaban jagora kenan in ka tabbatar da ya taso kenan kai ma za ka taso ya ce wannan shi ne kenan wale a kan mabikun mamadaku ɗan bayan ku ya su koyi da ku ƙashin wannan ake cewa misali inda allah zai kaddara kai baka gani ba kana aiki da ɗan sahun gaba baka san bai liman ya ɗago daga rukuni kai gaje kai rukuni ganin baka gaba ma sahun sun ɗago to ko da ta so kasa mana rukuni nan kai baka shi ba a wajen ka kai ga wanda kai koyi da su an gaba ba su ɗago ba kenan ana rukuni a inda ba ka gani liman wannan ruwa ce ta musulmi وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته وقع سلاجس زيد بن ثابت كبار اللبان شوى من زال صلى الله عليه وسلم احتجر كما يسا أنكاريا يسا كيوي a cikin masallaci sa wani wuri bangare sai yasa kaman yasa yayi kewaye kanshi hujratan yau dan dan kewaye mukhassafatan da kaba kuma musamman da tabbata da a can da tana yi da icen da biyu amma ke gamba me yake ta kaba kaba ta da biyu kaba kenan na kaba kenan mutum mutum kamar mutum sai kenan ma sha aka tabarma tabarma da tabarma dan dai kaba akwai ta da biyu akwai ta kaba ko nan ko inda ya bani da shi kenan in ga masa saka wata ban maka zagaye kanka ka dan kebance da ko anan kana barcin ka kana abin ka dai dan kewayen ka biya su masallaci ke manzala ke wani abu yawo kana cikin ramadan ya dan sa hijabi ya dan kewaye kai a cikin masallaci da wata kaba fa salla fiha iya salla a wannan kewayen annabi sallallahu alaihi wasallam ta kiyamun dai ta cikin dare ganin an ga iya salla suka zo fatattabba ilal jali sai wasu mazaje suka suka suke bin shi wannan sallah da yake a cikin zagayen shi wajawu salluna bi suka zo suna sallah bi salati suka shan hadisi kwana na daya hadisin dogo ne ai kwana na daya aka yi na daya labari ya ƙara zuwa gari na biyu aka zo na uku na kwana hudu da yake wutarwa aka taru tam iya ji yake wutarwa ana dan gunguni ana dan dan motsi da zan ji sun zo ya kyale su sai ya ce na gani suka da rasu da kuma jiya maka zo kake wutarwa kake sallai ya ce na ce na gan ku sarai in wutarwa na yi ina gudun in hutu a fara samu kuma a wannan ruwa da ya kawo lafazin cewa cikin dalilai da kakuyi kwaɗan cewa ya kun zo nan kun yi a bayan ku a masallaci na ya kace fi ya ce a cikin hadisin ya ce musu afadalu salatu da mar'i fi baiti illa na makasuba kenan da ku ne mako sallar mutum a gida ta yi lada sai in farilla ce kaga wannan wata sallah ce sallah ce a masallaci shi na Madina kuma a baya Annabi sallallahu alaihi wasallam amma yace sallar ku a gida a gidajen ku ta yi lada in dai ba farilla ba ce ana karari yace kuma a cikin Ramadan kin ne wannan abin ya waka sai ta wuli mafi kuma kowa da nashi a takaice dai nan kinan maganar sallah da aka yi ta jami'i ana maganar sallah jami'i sallah farilla shi ne ake magana wajibci kuma gaji ba kayan lahi don a wani a kan shi ake magana kuma da irin wannan cewa kariya sallar ta yi inda kuna kusa kuna jin abin da aka yi illa abin da yake maganar masu wannan shi hujja masu ganin cewa ko da hijabi aka sallah ta yi na mata da suke sawa amma da zaman to kuma an zo dai masallacin da shi ne sharaɗin jama'a ai jama'a taron mutanen haɗuwar a wani wuri shi ne jama'a amma ba a jama'a kana gida wani baka zoci baka zoci baka zoci baka zoci kana kabar jama'a ita jama'a tana masallaci kuma wannan kin kanshi na sallama kaga ba shi bai kira wasu kun zo sun bi shi ne da kun suka yi wannan shi ne wannan harwa wata gabata dai ta cewa sallar gida sallah inda ba farilla ba ce ba a gida sallah ta yi lada kuma ko a masallaci a nan sallar salama a baya a nan sallar lalata salama kuma wani ruwaya imam bukhari ya ka musulun ya ka mutafakun alai wani hadis وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ بالأصحاب العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا إذا أممت الناس فقرا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى فقرا باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى lafazin wani ruwaya imam al-bukhari ya kawo musulun ya kawo amma lafazin da makaranta a nan lafazin imam musulun wannan asalin magana ta wakana mu'az bin jabal haka yake ɗabi'a shi ya yi tsalla a matasa a nan salama ya yi tsalla bayan a nan salama sallar isha shi ake sallar isha bayan a nan sallar salama in ya tsalla bayan a nan sallar salama ta isha kuma an gosu shi ne limami sun yi cikin wadanda na baiwa shaida wajen ƙura na sahabbai wajen katin ƙura ne iya cikin wanda aka wa shaida iya cikin masu rubuta wa ganin shi ne ya ce liman kuma shi ne liman angosu amma iya zama sanda isha tara nan zama mutan gida suna jiran shi in ji angosu ya musu wata rana shi ne kita salla mu'az bi ashabil isha mu'az ya salla da abokan shi ma'ana kina mamun shi ya musallar isha fa tawwala alaihi ya yi doguwar sallah dam haka saba yi rannan wani yaro matashi ya je allah kai shi sallah wanda shi aka yi yana sallah ya cire ya zo da baya bayan fitar da sahu ya zo ya sallah shi cika ya kare ta shi ya haura kuma shi dabba shi ta shi kura kura ya ta shi ya cika sallah shi ya ta shi kasan mutane kullum akwai irin mutane shi kenan ana kare sallah ta ce mu'az kaga abin da wani yi ana sallah ya cire ya zai tsaye shi ya ce wani kuma munawaki ne munawaki ne kuma munawaki ne kuma karab ku suka dauki magana aka iske yara ka ji mu'az ya ce kai munawaki ne mutane ya kulle ka da da shi da ala ka za ku ce kuma an ga ya ce mu'az ya kai munawaki ne ita ne ne munawaki ya ce muna wakil na mamu aziya da ya ga matsayina Allah ka mai muna wakil da ma a rishin takara hada ne ko ya ga Allah ka bukan gaba ya ga matsayina ni ba muna wakil bane shikenan a takaice dai wannan yara dole abin ba ta mishi ne shi ma'az ya jira ta karan yaro yaro ga kankar ma'azur sai aka kwatse a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a ja aka kwatse sai mu'az kai karan yaro iya ana sallah ya cire ya tafi shi ba ida ba ko kira yaro to kai yaro ka san kullum kuma mutum uzuri kuma kace kuma mutum matsal fara farko ma yace kai yaro yaya aka yi ana sallah ka cire kai ta ka take ka ya ba yaro ya ya ya na tambaya me yasa ka cire ka take ka yace ya rasulullah mu'azzini sallallahu alaihi wasallam iya zuwa wajen kai sallah ta isha kuma da ban dare aiki da san annabi annabi ya ji sallah isha zai zo bayan dare ya kala kuma ya ja mana dogon sallah wata ruwa an ce bakara ce karanta bakara karanta kada ya shiga cikin kiyamul layl wata ruwa zama da bakara karanta musu wannan shi wani ko abin abin ya mutu rasulullah eh ne shiri ne sallah da tayyaba kaji da dinga rasulullah yace mu'az shine ka magana cewa a turidu an takuna ya mu'az fatana annabi annabi annabi wa annabi wa mu'az mu'az so kace ka zama mana ka ga fitinan mutane me fitina sa mutum cikin mai kawo daga me fitina sai fitina Allah talaka ce ka taye ka ka zaka zaka samu mutum cikin fitina cikin damuwa a cikin halin ya mu'az so kace sa ka zama fitina ana fitinan mutane abin da ya kare su ka ga tsora masa abin ka tsora masa abin da ya kare su ya yawa sallallahu bakara sallai shi bakara izu wani wajen hudu na gobe kusan biyar biyar hawa alarma haka sai ce gaya mashi sakin abin ya ce iza an mamutan nasa idan kawa mutane limancin wasu faƙara bi shamsu wa duha na da shamsu wa duha sabi samar bukar a'ala duk da samar bukar zai kalak wadda za ka shan su irin wanda ka karanta ba ba kara ba na annabi abu surori wanda suna suna suna suna takaitattun surori ne ka ɗaukar da wasu kaga nan annabi a ce ya tambayi yaron to kai yanzu yaro sallam eh yaro kai da kai ciran kai ya kai taka ya kai sanda taka ne kai ka yau ta matsa uku to kai taka ya kai ta a ce ya rasulullah ni dai da na cire kurin na karanta fatiha na roki Allah aljanna na nemi tsari da gidan wuta haka ne a sallah ta kare ya ce amma rasulullah ni ina ban sallah ko ina ban mu'as sallah ina ji wani gungunun dandana mai gunguni kana jin sauti a makasar da ake wuri shi ne gunguni ko kana jin ana magana a makasar da ake ciya ba shi ya gunguni ina jin kuna wani gunguni kai da masu ina bugu sallah sami kuke ciya ba ce yaro hawala hamdan da mu ma dai a nan jin ne abinda kake roƙon aljanna tsari da wutan mu na da tabbata kiyar shin albani rahimahullah cikin sifatu da shi da ya sifatu da shi da ai babu na suka an ya kai wani hadisin na wani yaron akan shayi karatun mamu a bayan liman ka magana ka ta sa'ar kai wadatuwar fatiya kadai a sallah ta yi sai shi ne kawo wadatuwar kenan kan da fatiya kadai a sallah kawo na yaron kun ta yi kan da fatiya ya kaso ka kaso ba kenan fatiya kadai kan sallah sallah ta yi kuma ba kabili ba kabili haka annabi ce ga ruwa cikin sai musulmi hadisin abu huraira shi karar ne wani ya ce makara ba kafin ta ta kada ta to man zar ta ko khair haka makala abu huraira annabi sallallahu alaihi ya ce wanda ya karanta fatiha a sallah ta yi a ce zatu ya ce wanda ya kara kara alkhairi kara ladani sai da ruwayo sun zo annabi ya magana kan ko ta karanta karanta samun sura amma wai abin ne karanta wani ba dole bane amma yayi to wani balle mutum mantuwa ce yi sai bar sura kaga a wata mazafi aka ce sai ya kabili shi imamu nawawi fitar wani manganu ka sai irin wannan hadisi iya tabbatar ma da cewa ba magana kabili annabi ne yanke ta karara kuma ruwa da gantatta yace sai kada bata zaka sai amma karin karin alkhairi kuma ya adam kuma ya karawa iya yi ko ka koyi da shi amma wai aka rajin ba a cewa aibu ne har a ce yan sujada sujada kabili dalilin barin karatun sura amma ladan ka zai rage tabbas wanda kan ta yi ka ladan akwai mutu abin da a ce ya yi da abin da ya yi amma ka ci ka ɓata abin ko ba ta rukwai ka kauna sabo ka ɗora mutum na doka shi ne matsala ka na aka ce kabili ke wani abin da ba ka ka ɗora mutum sallar kenan shi ne gyaranta kenan ta kamar za ta matsala sallar kenan ya zai gyara ta kabili to ka kenan akan wannan ruwawi da wannan ta kisa ma'az da wancan abu huraira na cikin sai musulun kun ba lafashi guda bane kawo kullun je ga cin kanta fatiha sallaka tayi haka hadisi ba wani da muke ba ba ka ba kan kwala na hadisi karra ka da huraira kuma nan annabi da tarbo da yaron kai da taka ya kai ta fata mai kan tafi nan kan ta fatiya kuma ya dubi shi gurin ko annabi ta annabi ko tabbata mai sallah bai ce ba bai annabi ce ya lahi ba bai ce kuma sallah ta matsala shi ne sallah bane baban na musamman baban takaita fatiya akan sallah kuma sallah ta yi alhamdulillah nan kenan kuma ya karantar da mu ta mas'alar ta ashe duk wani aka a cikin mazhaba da mutu an la'ana mu duk ana malaka duk malaka mu tashi da abu da malikiya kuma akan tsaro kai illa kullum abin da yazo ka samu nasi kullum ka bashi kullum to da haka aka tashi cikin malikiya take abu ita da abu haka aka tashi amma abin da yazo sannan sunna sunna yazo ya gaba abin da tabbata sunna kana nan kuma kana nan kana nan ba malikin ka ai ba su kan malik ba su kan malik malik malami ne na al'umma ba wani su kan malik abin da ake suka takalidanci kaga nassin sunna ce kaza ko ka amsa ba ka ce kai kai kullum kai maliki ne shi ne matsala wani shi ba maliki ma ka bazai shi ya tabbatar da abin da yake gaba nasin sunna shi na gaba yace zan fada ra'ayi ya ba tsari amsa kuma shi ya tsarki a wajen Allah ya wani sahili eh na ga sahili inna ma na bashi da usibu khutu fanzuru fi ra'ayi yace ni mutum ina kusa gaban kowa ku dubi dinna ra'ayi na ne in ya daidai kitabu sunna furki in ya saka ku bar shi ya hudu mun karara yace kuma a rayuwar shi a gaban shi an yi magana ya alkari an kama nasi ya bar nashi amma ga mutum kurin wasu mun malakawa ne ya kalan suna ta tabbata annabi ya ce kaza ne ba shakka kan gancin ruwa amma mun malakawa sai ce wani inda malkiya dare da shakka shi mutum wannan Allah da babu shi kai jana ga jana ga jana kace kace kace malkiya ba ce annabi ya ce ai kuskure ne haka akwai maka me kace ashhadu an la ilaha illallah me kace nabi ashhadu anna muhammadar rasulullah wato ashhadu ashhadu anna malikum kaga kabaka kun kai ne haka wannan gaskiya kullum abin da ya zo ka kai musulmi kullum ka san babban madogarar ka Allah ya ce manzo Allah ce duk wanda ya saka mu wannan biyu sai ka mai adala ka rubuta mishi ka ba abin da ya tabbata ko annabi da ko Allah bai rubuta kuskure kowa yana kuskure sabbai ma sai kuskure amma kuskure sabbai ma sai a ce na kuskure ne yayin kara abu kuma ce ba haka bane ba yayin fatawa ta da sahabi kai shi ta daga an ce sahabiya magana an tada ina ga kuma magana umar yayi an tada ina ga wani ba maka ta ce sai da wuce ba umar yace yace kula wani akan karatu dai magana ba ka ce umar daidai sai mai laya kaga mun da ba annabi kaga yi mazai ta ce to kaga kullum jigo magana a ce manzon Allah ya ce kaza sallallahu abin kun zaka nema shin ya inganta ya wani shin kun ya inganta ya wani in ta yayin nan da nan wai ko ko sabani yake ko wajen malama abun ya ya ma ya ga wanne ne a cikin irin jayi ko ne ne wani shaye wani ya kuma kuma wajen malama abun kika samu rawar abun Allah tanke mu kenan wannan ya karantar da kai halittin me farilla ya bi nafila kaga ai shi mu'az bin jabal a wajen shi nafila ce ya sallata farko a bayan nan sallallahu alaihi wasallam da yazo an gosu nafila ce yake shi a wajen shi kuma abu annabi kuma tabbatar mai da yi har da ki mai gyara ga wannan za ka yi limanci mu'az ka yi kaza kaza ka da suri kaza annabi kuma mace ba abinda zai karanta a wurin sallar kuma annabi ya san angus shine limami kuma ya san wurin shi ka sallar isha kuma ai ai kuma mai gani ka ba ta yi to zai wani zai maka boye shi maka ai ba a yi zai zai zai daya sai ka ce annabi ya tabbatar da yin haka ba kare ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yayi misali sai ka kawo wanda zai zo ya yi tsalla ta farko da kazi ya yi ta nau'i nau'i ya wuce tsalla da jama'a ta farko ya zo tsalla ka abin ya salamci suka ji salamci wasu ka zo ya tashi ya kawo wata daban ta biyu na filaci a wurin a wurin da filaci amma a wajen faransa bai farilla ce kai manzo Allah kashi yayi ya ja iya na da mamu suna farilla na kenan ba wata matsala ka bi kai kana nafila kai liman mamu suna faranda ka zo misali ana tarawihi ka bi niyyar sallar isha a yi da kai suna sallama sai da ciwar kakabi shakla mai taimaka ke cewa rahimu Allah yake cewa masala ce bar matsala ce kamar misali ba kai sallah ba ta ta magariba suna sallar isha ta zaka zaka bi su yace kana da zabi haka ibn Hazm kana da zabi ka zama kana tayya liman ya kawo ta ukun shi ya tayya salama kama ka salama daga baya kana da dama ka salama ka yi ƙari salama shi ya fara annabi sallama ya yi wasu sahabbai bi da yarka ta ko yau da su suka ci da suka tayi suka tayi ko dole bane a yau kana sunna yace kana da dama ka bi liman kai kana sallar magriba sunna isha an haka ya raka raka uku ka zama kan tayya kai ta ka ta kare sun kare gabe ko kuma kana dama kai kuma kana dama ka kare ka sallama kuma kai bi ka bi su ka samu raka da isha ka yi musu yace haka ya halitta ka zo kana isha tana magarba kana fara mun isha zai iya su makara kai su kana magarba kai ka isha ba a wani wuri kana aibin da isha kin ka bai magarba in sun da zaka shigo ka daya ka samu hudu ka samu isha sun samu garba kowa kan ne kullu ala ne yace to wannan ba wani musa kowanne wannan wannan maganganun kowanne nasi ka zaka ji ta tabbata kin ba wani matsala kan shi kuma annabi ya tabbatar da haka dan kuma sahabbai sun yi aikace ba matsala aka ce aka ce kin rijiya yanzu mutum zai kan masahaba ita ma kan shi wala sai ga masallar ba ta ba sai samu damuwa sannan ma ba ta ka ba ta ba kuma ta kama baka san ma baka sallah gaba daya sannan fa inda ta su malamai kuma Allah ga wata musu amma abin nan da ko ne mun gaskiya nasin ya tabbata iya wancan da magana imma bai nasin ko ya min tawili da man ko bai fanta shi ba Allah wa alam ya dace da amma mutum ka biya zo ko malamin magabata sai magana ko kan huta ma kanka da shiga ra'ayi ba nasin kar ya tabbata to sai hadisi na gaba wa an aisha radiyallahu anha fi qissati sirat rasul sallama bin nas hu murid qalat فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه عائشة رضي الله عنها hadisi ne dogo bukhari ya kawo musulmi ya kawo ya ce baka cikin kissar sallar annabi sallallahu salama da yawa mutane bai lafiya a wannan ruwaya ko lafazin sai ta ce faja annabi ya zo hatta dalasa in sa abubakar ya zamana a hagunkin abubakar fakana yusalli bin nas annabi yana wa mutane sallah jalisan azamne wa abubakar ka'iman abubakar asiri wannan shi kawo wata saɓanin malumai kan liman in ya zamana ku zama za ku yi kura za ku yi to wannan suna ga magana cewa na ɗaya annab sallallahu alaihi wannan a wata rishin lahiya ce annabi ya yi jiya da dama masu rinjaye da waccan magana ta zama inda ya zamana suna kawo cewa ai wannan ba ta ƙarshe ba ce ba kuma tun da ran salama a hili ya waɗe ƙarara sun yi tsayen ya ce su zamana ƙaunar ya musu ishara ku zamana tana tsaye shi iya iya zamane ya ƙara ƙarfin maganar cewa kenan wannan kuma nan abu na biyu abu da ke shigowa a ko lafazi ya kawo abubakar ne ke sallar duk da mahi ƙarfi annabi shine limamin gaskiya magana shi ne limami kuma wannan da shi ake kawo hujjar cewa asalin ka same a samu wani ya rika allahu aka bar iya gaya muku abu musulman iya ladanci na sanarwa asalin ladan da aka san ladan a shar'ance an shar'anta ladan ya yi sanarwa da lokacin sallah ya yi ya tada ikama aikin ladan kaɗai kurin ya yi kiran sallah ta da ikama haka aikin bilal yake haka aikin bilal yake haka sauran na jana annabi sallama su yi kiran sallah su ta da kama ana allahu akbar aikin sa ya kare kuma liman ne ba yake shi zai daga murya ya je da mamin shi sai aka cewa an sani liman dan a yi koyi da shi innama ju'ila li imamu li yutamma bi yace fa iza kabbara fakabbiru yace da haka liman aka ce ba lalama ce koyi ma wannan lalama ce koyi a wani wula zai koyi zan rama an mai tsiyaci neman zan rama tsaye ya san shi suke bi kuma al'ada ladan ya kabbara ta tsayuwa da ta zama ana ganewa Allah ka ba yawa za a yi kura Allah ka ba zama ne to ta yi zai musu yage ya zo wajen wani zama ce Allah ka ba ta tsayuwa da gashi wajen ya musu yage na to na al'ada ta kakana sun yi kabbara ta zama ko ana ana gane koci da duk al'ada ce ba kaida ba kabbara koci ɗaya ce babu ta zama ba ta tsayo ba gane wajen lafazi duk lafazi guda ne kenan asali ladan aikin liman ne isar da kabarorin shi to wannan ne aka samu a halin darura annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiya ba shi da la'iya shine aka samu shi ma ba bilal bai ko ibn maktum a abubakar ne kiran hadda bukata ba hada dan ba kowa na yi misali limamin ku bai daga murya ba a jin murya shi a nesa kaga anan ba laifi bane ba wani cikin mamu ya daga murya shi ta yan baya dan bai kawo da baki ale dan za turba mutan nan wannan wannan mutan wannan matsala anan ale shi gambar ya wara ya bari baka bari tunda ba a jin murya liman ya za a yi sallah kenan wani a cikin mamu ke daga murya je ta kabbarar liman ya samu liman mai wanda bai bai bai sautin ba ba ji ko kuma misali jama'a ce mai yawa babu la speaker a sauran za su ji ka alai bukata kenan wani daga murya ya je ta ya je ta yan baya dan ba kana tafsira ba ana san an san ya kufi jama'a ce mai yawa kenan wasu ba su jin kabara duk an samu rudu wani ya tashi wani zama a asan zai kenan irin wannan bukata kenan shan shi za ta kenan a sunna ba abu sai sa kamar cikin suna kama magana iya cikin bid'a sa lare kabara bayan an ana jin taliman inda ake jin taliman ba bukatar lalladai sai ya ce amma a bukata in aka bukata in ma liman bai murya ba a ji ko na abu da mutane sun yawa ba a ji wannan bukata ta kama a sunna ya tabbata amma ba bukatar komi kuna jin kabbarin liman ba bukata wani mai yahuda ba balin ruwa ga nasu ga komi ga ko a gaban liman ana jin komi ana jin liman kai mai kaga shi ba bukata kai kai kowa shi wani kowa liman ta kuli shi asalin aiki liman kenan kowa liman zai su yi shi zai bi ya kabbara na mutu ku kabbara ba baladan ba in ya rubu ku rukuyi baladan shi baladan mamu ne sai ga abin ya yawa ladan ya ana jin sai liman yayi kuma ladan ya ta kuma ku biyo baya haka akwai aiki wanda liman mai gaggawa ya kayan kayan kai kai mayawa shi da ya komo ya sa abu dan ja kai kana kana jira kana jira ladan sai yayi duk wannan a halin darura shine aka bada damar haka amma mutaka ba darura kurin liman ya daga murya je da kowa ha mene ana a ba kwa can bayan na fita roba ba su jami'in masu a ranar ta zaɓi su ji aka suru a kai a takaice ne kuna inda bukata yi inda bukata inda ba liman ba aka yasa liman to wani zai je da mutane don ana kara ci kama don mamu kenan mamu inda suna shi ba bukatar liman amma inda bisa ji ba ta kaya mamu wani zai dagawa wani je da ya kace a je da mamu don mamu wata da kama ladan ka ta da kama shi zai je da ma'an baya kenan shi ana zana magana ba magana su gaba magana wa yake je da mutane shi ce magana aiki liman ne ai ta kuma kama aiki ne na ladan ba na liman ba muna cikin magana yanzu magana jiyarwa sai a kenan nan da kenan abin da yake ruwa aisha ta cikin kistar sallah na musulman da yawa mutane bai lahiya ta ce faja annabi ya zo hatta jalasa alisa abubakar ya zama na a hagun ki abubakar kenan abun kenan annabi shine kenan asali kenan kaga ai mamu ne a dama ko kenan annabi ne wani kan kan zaman da kai fa kana yusalli bin nas jalisan kenan annabi iya sallar da mutane a zamani wa abubakar qaima abubakar a tsaye ya katadi abubakar bisalatu rasulullahi sallallahu alaihi abubakar iya koyi da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wa katadi nasu bisalatu abubakar abubakar su mutane suna koyi da abubakar annan shine ladan ke mita da muke anzu bukhari ya ka musu na karuwa وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لوقت يا زوج أشكنا الله كم هذا المثال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته